الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر العك بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله على وعرفه لا إله إلا الله محمد رسول الله على وعرفه لا إله إلا الله محمد رسول الله على وعرفه لا إله إلا الله محمد رسول الله على وعرفه لا إله إلا الله أجيروا لمن ياوي إلي لعنني لا إله إلا الله قديم لطه الهاشمي عجير لا إله إلا الله أسير لفكيل العصار لأنني لا إله إلا الله لدى حضرة الماهي ضلال أسير لا إله إلا الله أمير لكل المسلمين لأنما لا إله إلا الله حبيبي وممدوه الجليل أمير لا إله إلا الله نسير إذا خافوا به أمن فربنا لا إله إلا الله لطه ومن ياوي إليه نصير فشوقي إلى عبد الإله محمد لا إله إلا الله قالي منامي والدموع تفور لا إله إلا الله محمد رسول الله على وعلى لا إله إلا الله وأنشد مقال المسيام دائما وقلبي بعاد العباد بشير أسرب القطع من يؤير جناحه لعلي إلى من قد حاويت أطير أخاذب خير الناس ووامئي وقال وجوت وشعري للمقام يشير تراني وإني غائب فيه حاضرا وفات لساني ما تكن صدور فبيئي وحرصي ثم كسبي بذكره وذلك بيء لا تراه يبوه لا إله إلا الله محمد رسول الله دنيت بذكر المصطفى ووداده به بان حجي والفؤاد بصير محمد محمود وعماد مصطفى لا إله إلا الله مقفى أمين عكيب ومنير لا إله إلا الله وأحمد مختار رحيم وحاسر لا إله إلا الله سراج بشير حميد ونظير لا إله إلا الله عليه صلاة الله ثم سلامه لا لا إله إلا الله ليشفع في يوم السماء تمور لا إله إلا الله
تسترت عني في ظلالك الناصرين لا إله إلا الله أدام الستور إذ تبال ستور لا إله إلا الله أجاوره وهو الوزير لخالقي لا إله إلا الله فنلت جوارا فالوزير يجير
لا إله إلا الله أقادي لدى الماهي صابوها وصاله
لا إله إلا الله فدام سروري والشرور تدير لا إله إلا الله إذا طالب من ذكري سلمى وفرتنا لا إله إلا الله فلي بمدي الحاشيني حبور لا إله إلا الله أنست به يومي وأنسج مدحه لا إله إلا الله فيومي بيمن الهاشمي قصير
لا إله إلا الله وليلي من قربي إليه ملظة لا إله إلا الله به طاب أوامي وطاب شهور
لا إله إلا الله معوت به إذ الأولى
لا يخذلونني إله إلا الله لربي أمور العالمين تصير
لا إله إلا الله محمد رسول الله على وآله لا إله إلا الله أنا ليت سري هل يرى الناس ما لا أرى
إله إلا الله ولكن صدور العارفين قبور
لا إله إلا الله مع المصطفى ما قد راعيتم وإنه
إله إلا الله أتى بسراد في البلاد ينير
إله إلا الله ألم يقسم العرب المفخم عمرها إله إلا الله وأذعان عجم والفؤاد قرير
إله إلا الله سل العرب عن بدر وفتح وخندق إله إلا الله مذاقهم في ذي الحروب مرير
إله إلا الله وقد رآهم في بطن مكة خيله إله إلا الله لواء نذير الخلق فوق يدير
إله إلا الله وصاحبه الشعم الحمام وزيره إله إلا الله عتيق لدى الآراء فهو مشير
إله إلا الله وثالثهم بدر الدجى صارم العدا إله إلا الله حبيبي وذا للمؤمنين أمير لا إله إلا الله وعثمان ذو النورين حفيظ لا ذكره إله إلا الله وقد تم منه للعامين برور لا إله إلا الله وسنو رسول الله ليس إدائه لا إله إلا الله فكل كمي قد آتاه جذور لا إله إلا الله بسرهم يا ربي فانطق كروبنا على رغم من هو للعباد غرور لا إله محمد رسول الله يا سيدي سل خالقي نصر دينه لا وأنت حقيق بالسؤال جدير وربي جدير بالعطاء وإنه على كل شيء شاءه لا قدير وهو قال لنا البشرى ودام سرورنا بفضل إلهي فالإله شكور يعزز من قد شاء وهو يذله فمنه العطاء والمنع وهو خبير فأتى رسول الله وهو حبيبه فكل كبير عنده لا صغير أبوه خليل وهو موسى كليمه وإيسى وهو روح ونوره شكور ومن كابن عبد الله فيهم جميعهم فقد ظن عن شبه الآمين دهور وكلهم بحر من العلم زاخر وكل لدى بحر الآمين قدير فشمسهم خير الأنعام وكلهم كواكبه والصفاء تدور على وربه عليه صلاة الله ثم سلامه يتم بحليف الصلاة حضور عليه صلاة الله ثم سلامه يدوم لخير الناس منها سرور عليه صلاة الله ثم سلامه إلى الله لكل الزمان مصير عليه صلاة الله ثم سلامه بما يجبر الإسلام باوى كثير عليه صلاة الله ثم سلامه رجائي لدى خير الأنام كبير عليه صلاة الله ثم سلامه فقبلي ينال المادين قصور عليه صلاة الله ثم سلامه قليل مديه الحاتمي كثير عليه صلاة الله ثم سلامه أتاك أبيد عزيز وفقير عليك صلاة الله ثم سلامه من العبد إبراهيم وهو حكير عليه صلاة الله ثم سلامه خديم ضعيف الحال وهو وكير عليك صلاة الله ثم سلامه فتئليك بهم والراكب بصير عليك صلاة الله ثم سلامه فلا برني عند الرجال لي قصور عليك صلاة الله ثم سلامه مديه لحب العاشين مشير عليه صلاة الله ثم سلامه جرامي وتحيامي علي أمير عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصب للحودات بدور عليه من الأيام ما قال خادم خديم لله الهاشمي أجير محمد رسول الله محمد رسول الله على ربه حق قدره ومقدار العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة سيدنا بهذا المحضر وزاد به بنظرة تاتينا بالزفر الحمد لله أجير لمن يوي إلي لأنني خديم لله الهاشمي أجير ujiru da man yawi ilayya kasira ta goma sha ɗaya a cikin wannan diwani salwatul shujuni fi madahin nabiyil mamuni sallallahu alaihi wa sallam shehu radiyallahu ya yi ta ne bishara da kuma tsoratarwa ko sanarwa da faruwar yakin duniya na biyu wannan kasida Maulan Mishawar Dallan ya yi mafarki ne da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, manzon Allah yana sanar da shi wani bala'i zai taso wa duniya gaba ɗayanta, wato a 1940. Kuma manzon Allah yana masa bishara da cewa shi mafaka ne ko matsera ga duk wanda ya fake da shi shi shehu Ibrahim radiyallahu anhu. Bala'i zai game duniya ko ina sai ya ci. ba inda bala'in ba zai shiga ba amma duk wanda ya zo tare gurin Shehu Ibrahim ko wanda ya fake da Shehu Ibrahim to manzo Allah ya lamunce masa shi ya samu gurin tsira kenan da aka Shehu Allah da ya farka sai wannan kasida sai wannan kasida to sai ku fi'lan gashi abin ya faru yakin duniya na biyu an fara shi ran 1 ga watan September 1939 kuma sai da aka shekara shida cif ana ruwan wuta a duniya domin sai ranar biyu ga watan September 1945 sannan aka gama yakin sau da aka an fara 1 ga September an gama 2 ga September daga 1939 zuwa 1945 shekara shida daidai kenan shekara shida kuma wannan yaki bala'i ne ga duniya ruwan dare ne ga duniya ba inda bai shiga ba ƙasashe kimanin talatin suka fafata cikin yakin amma bangare ji ne kowace ƙasa da kawayenta wannan ƙasa ma da kawayenta saboda haka aka rabu yana wani ƙasashe kusan talatin da suna cikin yaki kimanin mutum miliyan ɗari ake sa ran sun yi tarayya a cikin yakin kuma sai da ya haɗe rayuka kusan miliyan hamsin zuwa miliyan tamanin da biyar a kiyasin da suka bayar saboda haka yaƙi ne wanda yake ba a taba yaki ma mai tsawon sa ba ba kuma taba yakin da ya game duniya ko bala'in da ya ci duniya kamar wannan yakin ba yakin duniya ne a wannan yakin Dakar wanda ita ce babban birnin kasar Senegal ta shiga cikin bala'i ita ma an dinga rubutan wuta da abubuwa iri iri saboda ita da Dakar wata irin kamar mahaɗa ce saboda ruwa da suke da shi na teku saboda an fafata sosai da kar kusan bala'i ya cika to da yawa akwai ƴan uwa almajiran shehu radiyallahu na Senegal din da na Murtaniya da suke zaune suna hada hada su wasu ta aiki wasu ta kasuwanci wasu gashi nan dai a cikin takar din to da suka dinga guduwa suna tafiya Madina shehu suka dinga guduwa daga da kansa tafiya Madina shehu domin neman matsira to sai wani daga cikin ƴan uwa babban mutum ne sai wa shehu magana da nufin wato kamar nusarwa ya ce ashe ibrahim yanzu yau duniya bala'i ya ci ta tura nan baki ala kowa suke ba kai kuma ka bari a dinga zuwa tarewa a gindin ka yanzu idan tura nan suka ankara kana tsammanin kitin zaka tsira balle haka tsira da wani kamar yana wa shehu isharar radiyallahu anhu zuwa ga duk wanda ya zo kai kore shi shi ma ta kansa yake mana ka tura su dauka ko yana bada ta mafaka sai yo kansa shi ma radiyallahu ta'ala to faɗan wannan maganar da shi wannan babban mutum ya wuce sai ta sa wani sirri babba ya fito da ba san da shi ba yana ga shi haka sai radiyallahu ta'ala wannan magana an gama da ita baka ji kasida da mai bane ujiru liman yawi ilayya li'annani khadimu li ahli hashimi ajiru ka jona kasida bane ai tun an gama da wannan dama ni manzo Allah ya ga mun ne ba gane ga wanda ya zo gurina haka duk wanda ya zo ba zan kore shi wanda ya zo ya zo bismillah wanda kuma duk ya zo ya zo gurin aminci ya tsira ruwa ta sha gunsa to shine ma'anar wannan kasida wannan bayani yana rubuta a cikin wato nusar da shugaban mashi Muhammad Abdullahi Wal Jiji radiyallahu anhu ya fitar a cikin nusar sa ta afa qushayr kai ya kai to wannan kashi da wannan kashi layin da ba shi ake abu da shi ba sai da aka sai shi wannan rayuwar wannan kasida da aka wannan shine munasabar ita wannan kasida shi yana cewa ujiru liman yawi ilayya ina bada mafaka ga duk wanda yazo ya fake da ni li'annani abinda yasa na isa in bada mafaka ga duk wanda ya fake da ni saboda cewa ni khadimu lil ahl hashimi ni khadimu manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama ajiru kuma ni ma'aikacin manzon Allah ne dama ni ofisa ne a hadarar manzo Allah ni ma'aikaci ne na hadarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne isa in bada mafaka ga duk wanda yazo fake da ni wannan kasida har yanzu shehu Abdullah yayi wani irin zarangona a matsalainta wani abun mamaki yayi wani irin zarangona abinda Laraba suke cewa wato jinasi shi shehu Abdullah ya saka kasid da shi in ga kula duk kalmar farko a kowane baiti kuma ita ce kalmar ƙarshe a baitin ba sai da ko shehu ba ujiru ka ji kalmar ko liman ya wuyi ilayya li annani khadimul dahal hashimi ya ajiru can farko ujiru nan karshe ajiru kuma annasu ba ɗaya ba ma'anarsu ba ɗaya ba kamar irin yadda ubangiji wata ala yake faɗa wa yawma taqumu sa'a kai me halaka da wannan shi kai abin da aka faɗa wannan shi ga irin rukunin da ake da shi in yana lalace duk an yi kawai an yi kan ba'a wani kai kullu abin da aka faɗa kawai kuma ni ma'aikacin manzon Allah ne haka na isan ba da mafaka ga duk wanda ya zo neman ta asiru li fakilil asara li'annani idza hadathal mahib balala asiru asiru li fakilil asara ina kai kawo ina kokari wajen kwanto dauraru da fursunoni wanda zai daga wani kangi ya sanar da ni ko ya nemi taimako daga gare ni to shikenan asiru lifakkil asara ina yin kai kawo wajen neman a warware ko a kwance dauraru duk wanda ya shiga cikin matsi da tsanani ko dauri to zan je in kwanto shi ni kuwa kai shi Ibrahim sai za ka yi wannan aiki la'anna ni da zahabatu al-mahi balala asiru saboda ni ni dan fursuna ne a habar manzo Allah ni fursuna habar manzo Allah ne sunan manzo Allah riga ya kama ni ya daure a nasa kurkuku dan haka tunda ni tsaurarre ne a kurkukun manzon Allah ni ko na isa in kwanto tsaurarren da ke kurkukun kurkukun kowa ne wanda ba annabi Muhammad ba radiyallahu anhu amiru li kulli almuslimina li anna ma habibi wa wuduhi aljalil amiru nan farko amiru san ma karshe amiru ba ko ma'anar su guda ba amiru li kulli almuslimina ina ba da abinci ga duk wanda ya shiga cikin halin fari da tsananin yunwa amiru li kullil muslimina eh ina ba da abinci ina samar da abinci amiru kenan almairu anan gurin samar da abinci ita ce a san cikin sojoji zuba ne wani miru ahlana ku wani hafazu ahana wani zaru kaila ba'i lalatayin yasi wani miru ahlana amiru ina samar da abinci likullil muslimina sai da gojo likullil muslimina ga duk wanda ya shiga halin tsananin fari na rashin abinci ina bada abinci gare shi li'anna ma habibi kai yanzu na ka samu abinci ana wannan yakin duniya duk ya ci ko ina ana fama ita da annani habibi wa wuduhil jalil amiru saboda ni wanda nake yabo kuma wanda nake kauna sallallahu alaihi wasallama amiru shi sarki ne shi ko sarki baya tsanani baya fari baya yunwa ka taba ganin duk tsananin bala'in da ake ciki a ƙasa a jego sarki sai magu ka taba ji a zo gun sarki a rasa a to ba sarki bane idan sarkin kara ne idan sarkin kara ne eh amma duk bala'in da aka shiga aka zo gun sarki a samu ko to ni nawa masoyin kuma nawa wanda nake yabo din shi sarki ne dan haka ni da nake hadimin sarki a ina isa in ba wanda ya rasa ku to guji na kawai za ku samu نعم نسيوا إذا خافوا بأمن فربنا يطاه من ياوي إليه نسير نسير إذا خافوا بأمن نسير بأمن من أكثر شواتك أمن إذا خافوا يا عند ثورة الدنيا تكتشف الأورو لفرقبة يا كي يا شكو إلى هو يا فرقة ورسالة سيد الرائل ثم أولنا حال نسير بأمن muna kasancewa cikin aminci fa rabbuna saboda ubangijinmu tabaraka wa ta'ala nasiru mai taimako ne liman yawi lidaha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man yawi ilai da wanda ya fage da manzon Allah mu ko fage da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ubangiji shi mataimakin mu to wannan shine zaran da ake faɗa san farko ujiru san karshe ujiru asiru asiru amiru amiru nasiru nasiru kuma ko ce ma'ana da ba wannan kwarewa ce a gurin mawaki kuma zaren gwana ne a gurin laraba sukan yi amfani da irin wannan salo ya zo ma cikin qur'ani ai Allah tabaraka ta'ala yana cewa wa yawma taqumu sa'a yuqsimu lil mujrimuna ko ma la bisu gaira sa'a san farko sa'a nan karshe sa'a ko ma'ana su ba dai ba wa yawma taqumu sa'a yuqsimu lil mujrimuna ma la bisu gaira sa'a ran da alkiyama za ta tsaya sa'a ta farko alkiyama take ne cikin kafirai da masu laifi wayanda suka ba su shirya da Allah ba za su dinga rantsuwa gaban Allah cewa dama a duniya ba a ba su lokaci bane balle su samu damar yin ibada malami su gaira sa'a awa ɗaya kawai suka a duniya aka tashi kiyama da haka ba su samu lokacin da za su yi ibada bane eh a mai da su su yi samu su yi aiki wanda sa'a ta biyu kuma awar agogo take nufi sa'a ta farko kuma alkiyama take nufi irin wannan shi ake cewa jinabi wa shauqi ila abdul ilahi muhammadin hamani manani wa jumu tafur fa shauqi ila abdul ilahi shauki na zuwa ga bawan Allah shi ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shauki na zuwa ga manzo Allah hamani manani ya hana da bacci wannan shauki da yake damu na zuciya ya hana da bacci ma saboda shaukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa jumu'u tahuru sannan ga hawaye yana zuba akan kulkuci na ba wai kawai shaukin ba a'a in wuta shaukin ta kono zuciya sai kuma nan hawaye rinka ido rinka zubar da ruwa da'iman abin da ke ciki kenan hmm? أبيت بليل سمي سهرانا منشدا أها ماذا هو ما سمع أها وساجل فيه ورق ليلي وجيت اليوم وجبني إيه كالمزاني بمجرمة وجبني كالمزاني بمجرمة كل كوشي na yanda ka san guga haka yake zubar da ruwa aka dare da ido ya kasa bacci ga kuma kuka ina yi saboda ku tabbijin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa jumu tafuru ومشهد ما قال لمتن يمو دائما وقلبي به هذا العباد بشير ومشهد ما قال لمتن يمو ina rera abinda wannan mai konkona soyayya ya faɗa akwai wani mawaki ne konkona soyayya ya taɓa faɗa wata magana to nakan maimaita wannan magana da'iman nakan ji tayi daidai da abinda ni ma zan faɗa zaka san kuma mai ta kai ba bai na bane amma na ji yayi min daidai takalmin ya daidai da kafar naka sai a zura ita ni ma nakan mai ta shida iman wa qalbi bihi hadhihi ibadu bashir amma ni zuciyata tana ta'allake da manzo Allah shi ba manzo Allah yake nufi ba a magana sa shi wannan mawaƙi mace yake nufi shine majnun bani amir majnun laila yake ce masa shi yana faɗa ne wajen yaban mace ni ko ina faɗa ne cikin manzo Allah wa qalbi bihi hadhihi ibadi bashir zuciya wato bashiru zuciyata tana nuni zuwa ga manzon Allah ko kuwa tana tare tsatsi da wutar da manzon Allah bashir asir barqaba baitin da shi wannan mawaki ya faɗa shine cewa yake asir barqaba hal man yir janahu la'alli ila ma qad hawaitu aqir asir barqaba ya ce tsuntsu da ake cewa kadayi wani tsuntsu ne mai nisa mai mai mai mai zogon zango a tafiya yakan yi tafiya mai nisa a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. A sirba kaɗa, hal man yiri da na'ahu daga cikin kuku wayannan tsuntsaye akwai wanda zai bani aran fuka-fukai. Waye da taimaka cikin tsuntsayen nan ya bani aran fufuke. La'alli ila man kar hawaita iru ko na samu ni ma in yi tsuntsu in yi fufuke in tafi gurin masoyi na shine Annabi Muhammad. Wani tsuntsan da zai taimake ni a cikin ku ya bani aran fuka-fukan san taki in tafi gurin manzo Allah. Nakan maimaita wannan baitin amma ni annabi nake nishi. Shi ko wanda ya faɗa baitin na asali yana magana ne yana nufin wato a wata mace to an yi sabani ma a cikin mutum nawayi eh Abu Ali al-Qali a cikin littafinsa al-Amali ya nufar baitin ne zuwa ga Abu Abbas Ahmad bin Yahya ya ce baitin sa ne amma kuma baitin ya zo a cikin diwanin Madinah la cewa baitin sa ne to ala kulli hal da cikin su biyun nan akwai wanda ya baitin ai ai ko an duk wanda ya riga wani wannan ba zai warware matsalar ba wannan ba zai warware matsalar ba ai wa ya riga wani zuwa tun da kake rike kai ko ko wa ya riga wani zamani a cikin suje wannan ba zai warware matsalar ba dama wannan sanannen abu ne a gurin malaman adabi an saba yin rikici irin wannan zaka ga zabai tuka an sani ko an samu masurai amma danga rigimar nawaye saboda an rawaito daga wancan an rawaito daga wancan kuma duk wanda suka rawaito din ba wanda ake kokonto akan ingancin ruwaya to anan rigima take wa khadimu khairan nas wa hawa mai wa qarwa jamtu wa shiri lil maqami shi wa khadimu khairan nas ina yin zance da manzon Allah a cikin waka nakan yi hira ni da annabi dinga magana da shi wa hawa mai har nakan jiga manzon Allah tare da ni wa qarwa jamtu wani lokacin ma sai in ji na baki na kulle na kasa magana عليك صلاة الله ثم سلامه وجمت وتدري ما أشن وما خفى haka yake faɗa wani wuri salatin Allah mutu Allah tabbata gare ka wajamtu ya rasulullah baki na kulle ban san me zan ce ba kuma amma wata dirima ucin wa mahafa ka dai san abin da na boye a raina ai da haka kun shi kenan ayyuka da nake so ko ban magana ba ai ka san me nake nishi sallallahu alaihi wasallam a a baya cikin dinan ba za ka ce wa diwani baya cikin nan eh baya cikin nan baya cikin nan baya cikin nan amma bai ta shehu ne radiyallahu anhu wasila ta cikakkiya na sannan kasida ce cikakkiya ba amma mata da shi ba baka zama kan ta mun je ziyara shi ba wato a wani wuri shirin Allah yana cewa a azkuru hajati amaskutu sayyidi alayka salatullahi wa sahbi ajma'a a azkuru hajati sai ma na faɗi bukatun ne a gaban ka ya rasulullahi sai na zayyana na ce ga bukata wanda ga bukata wanda ga bukata wanda ajiya amaskutu ko ma in shiru ne kawai ya shugaba sallallahu alaihi wasallam to alayka salatullahi wa sahbi ajma'a na yi shiru din kawai salatan ana namun Allah tabbata kare ka tabbata ka fa baka baki da a saba da faɗa maka sani wajamtu wata dirima kushin ma hafa eh ka san abin da ya koyi a raina wajamtu wa shiri zama kamin shiru na yi shiru ya rasulullah amma waka ta tana nuni zuwa ga abin da nake nishi ko zuwa ga makamin da nake kai na yi shiru tarani wa inni ga'ibun fi hadiran wa fata lisani ma takinnu sudur tarani ka ganni a gaban manzon Allah wa inni ga'ibun fi hadiran a halin na fat na ɓace cikin manzon Allah kuma ga na harsa a cikin sa ni ga'ibi ne ni kuma hadiri da a lokaci guda eh sai ga na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina halalta kuma ina fake ina halalta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ina fake a cikin sahabi wa fatu lisani ma takin sudu to harshe na ne ba zai iya furta abin da zuciyata ko kirji na koyi ba abin da kirjin ya dauka yayi nauyi da yawa sai da ba za a iya zayyana shi da baki ba so da yawa mutum yakan samu kansa irin wannan tsimuwa da irin wannan rikicewa mutum yakan samu kansa irin wannan haira ga abu a zuciyar ka kana son ka bayani amma kalmomin da zaka bayani da su sun gagara saboda duk abin da zaka faɗa ba zai iya fito da bayanin da ke ranka yadda kake so ba don haka irin wannan hali ne kawai sai a bashi haka shi na fata shi to radiyallahu anhu fata lisani ma ta kin sudur abaki وحرسي ثم كذبي بذكره وذلك بيع لا تراه يبور فبيعي شنكينا وحرسي جنومانا ثم كذبي سنة دكنا نصور ورينا دون أبدا ذي كامل نيرا انجان أنت قونا أبو سامونا أبو كوني نني بذكره نا تبتا دشكونا زبا شاكشين يبا مزان الله إنك كان هنا يبا أنه نيشنا نوما شنا كاتوا kina neman kuɗi kaga ce ma me aikin ka da cewa bana baka da aikin yi a ina da aikin yi wannan aikin yi shine manzo Allah banda aiki sai wannan la ilaha illallah rasulullah sai bana ya sakhari dukkan lokacin sa cikin hidiman manzo Allah wa zalika baybul la tarahu yaburu kuma irin wannan cinikin ai ba a faduwa in kana neman cinikin da kullun riba ake yi kullun riba ake ci ba faduwa to shine wannan aikin hidima ka sai na rasulullahi ganitu bi zikrul mustafa wa wiladihi bihi bana haji wal fuad basir gani da zikirin mustafa na wadatu da ambatan manzon Allah da yabon manzon Allah na zama mawadaci wa wiladihi na wadatu da soyayyar manzon Allah bihi bana haji shi sa da wannan soyayya da wannan yabo ga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam bana haji ni ba na haji da shi ne shari'a ta ta bayyana wal fu'adu basiru kuma da shi ne zuciya ta take gani tarwai wai maka san ana gani da zuciya ba shi Ibrahim ya ga ma da zuciya ake gani maka san ana cewa wai ido gululu ba wannan goyon ma ne maka san ana cewa wai ido gululu ne hmm me yake gani hankali yake gani amma ido gululu ne so da yawa sai ka kawo shi daga bambancin ko kuma kun haɗe shi sai an yi wala ne yau haɗa kai ko kuma kula ne ma yace wallahi ban ganka ba yau sai aina a guri kaza muka muka kidiya ni da kai sai mu gurbi tuna to wallahi ban ganka ba kai kuwa iya itikadin ga ya ganka amma shi bai ganka ba saboda idan sa ne kalle ga ma zuciya bata ganka ba wal fuadu basir a nan zuciya take gani ke to balle da shehu Allah yana magana ne akan ma'arifa shi irin wannan ganin na ma'arifa ne zuciya ta take gani ita ko zuciya ai ba abin da yake shawo kance ta ba abin da yake shawo kance ta to Allah ya sa zukatan musu daga gani tarwashi Muhammad Mahmudun wa Ahmad Mustafan muqaffan amirun aqibun wa munir sunayensa ne masu girma sallallahu alaihi wasallam Muhammad annabi Muhammad shine mai goron suna kada annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai goron suna sallallahu alaihi wasallam Mahmud kuma shi abin yabo ne fadl as Mahmudun wa hadha Muhammad sahan Mahmud din ma sunan manzo Allah ne har yanzu wa Ahmad Mustafa kuma sunansa ne Ahmad sunansa ne Mustafa sallallahu alaihi wasallam abin zaki kenan mukaffa sunansa ne annabin karshe aminun sunansa ne amintacce aqibun har yanzu sunan manzo Allah ne na karshe daga shi ba wani annabi da za a kare wa muniru ko manzo Allah sunansa ne har yanzu munir ma'ana ne haskakawa kenan wa Ahmad Mukhtarun rahimun wa hashirun sirajun bashirun hamidun wa naziru duk sunayensa ne sallallahu alaihi wasallam عليه الصلاة والله ثم سلامه ليشفع شيء يوم السماء تمور ثلاثة على نعمة الله تبتك من ذن الله ليشفع شيء البركة وانا سلاتي من ذن الله ياتي تيني أي ليشفع شيء يا أي تسهيل سنسبه دوزني لك أي واما سكان تجواني سأقضي يوم وصلي أكان يومي إلا لكن أنا كانت ليشفع شيء يوم السماء تمور ba fi yawmi sama'i bane ita yawmu din zarfu ne fataha take dauka yawma sama ai yawma tamuru sama'u ne shehu ibrahim aya ya datso a cikin sosu duri aya ta cikin sosu duri yawma samu yawma tamuru sama'u maura wata cikin zubalu khaira ko to wannan ayar da gutsuro sai ce liyas fa akiya albarkar wannan salati Allah manzo Allah ya ce ce ni magana ta cika yaushe za ta ce ka yawma sama'u tamuru ay yawma tamuru sama'u kenan maura ma'ana ita ce ranar alkiyama yawma tamuru sama'u maura wannan alkiyama wuni ne da sama za ta dinga juyawa irin juyawa kun fa koji yadda kun fa take hautsinewa haka sama za ta ji Allah sannan wani bangare na ta dinga shiga cikin wani haka hade gaba ɗaya zama ba daya saman gaba ɗaya saman nan bakwai sun dinga zama ba daya kawai haka Allah zai sa su su bindike su dinga kumfa duk sun rike a cikin abu daya shine ma'anar yau mata muru sama'u mawara to liya fa a ci manzo Allah yake ce ni ai kine kenan an yi tashilin wannan shaddan ne saboda wazani yawma sama'u tamuru ranar da alkiyama za ta yi wannan tashi Allah ya ce manzo Allah ya ce mu duba shi da baka da shawara da Allah to tazu ani fi zilalika nafili fada amal suturi istizalu suturi sakar mu manta abin da ma san farko na munasabar wannan kasida cewa shau yayi ta ne a munasabar yakin duniya ne manzo Allah ya gaya masa shi mafaka ne ga duk wanda ya fake da shi ya masa albashara da haka saboda kai ke cewa ta tasattu ani fi zilalika na kuya ya rasulullahi nasiri ya mai taimako na na kuya fi zilalika a cikin inuwarka na fake da inuwarka ya rasulullah fadamar suturi ani a wannan shekarar baki ɗaya na yi wa kai na shamaki da kai saboda haka ba abin da zai taɓa na shekarar nan gaba ɗaya saboda na fake a gurin wanda yake mafaka sallallahu alaihi wasallam ba damar suturi shi yasa sutura ta za ta dawwama istuzalu suturu lokacin da ake yaye suturin mutane ni da suturar dawwama za ta yi domin na suturta ne da wanda suturarsa ba ta yayewa sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan baiti ɗan uwa yana daga cikin fa'idarsa akan karanta shi ɗari uku da sha uku a farkon kowace shekara dan da aka ce yau shekara ta kama sabon shekara to mukan ja wannan baiti kafa 313 domin albarkar wannan baiti zama a shekara gaba ɗaya Allah ya tsare mu albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ujawiruhu wa huwa alwaziru li khaliqi faniltu jiwaran fal waziru yujir ujawiruhu ina makotaka da manzon Allah na fake da manzon Allah wa huwa alwaziru li khaliqi ka san ko shi manzon Allah shine wazirin Allah lalle Allah ba shi da waziri amma ne Muhammadu wazirin sa ne to ya bai da waziri kuma wazirin sa ne Allah ba shi da waziri saboda baya bukatar mataimaki a cikin aikinsa amma manzo Allah wazirin sa ne saboda waziri shine sakan in command bayan sarki daga Allah sai wane da aka ta wannan ma'anar wa hawar wazirin da khaliki amma amma a taimako ne a taimaki Allah cikin aiki baya bukatar wannan haka ba shi da waziri kenan تبارك وتعالى وجاوره هو الوزير الخالد فنلت جوارا ده حتى ناسا مجواري من كو ناسا مفكا من كو فالوزير يجير سوى شي وزيري يا إسا يتأري متن كما أتي يا أبو yanzu yau sarki ce ya sako wata doka duk wanda aka gani a buge sai waziri ce na sarki ce wannan mutumi na ne sarki ce na kyale shi ba haka ne ba a tsare ma ne kenan fal waziri yujiru shi waziri ya isa ya bada mafaka da kowane ne kuma a cikin mauna fal waziri yujiru ugadi da mahi sabuha wisalihi hadama sururi wa shururu sadir ugadi sabuha wisalihi da mahi ni ina ina wato karye kumallo ne da'iman a gaban manzon Allah ugadi sabuha misalihi ina karye wato ina yin karin kumallo a kowace safiya ta saduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadama sururi sai yasa farin ciki na yace da yace da wama wa shuru ta tiru bakan ciki kuma yake yayewa yake zagonyewa gaban Allah wato sharrika duk baki da suke zar wato zagonyewa gaban Allah idza qaribu min zikr salma wa fartana falihi madihi hashimi hubur in an waye gari mawaka tarihu suna jin farin ciki da nishadi da jin dadi fi zikr zikr salma wa fartana saboda ambatan salma da fartana da suke yi saboda ambaton salma da fartana mana mata yi saboda ambaton salma da fartana wato ma sunan mata yi da larabawa mawaka galibi su zauna su dinga ambaton mace suna kaza kaza kaza su ta waka waka ta yabanta kaza kaza kaza to in wannan ne jin dadin su baki da wannan ne farin cikin su falifi madinil hashimi huburu ba ne da farin ciki ni sai a cikin yaban manzon Allah ba hashimin dangi sallallahu alaihi wasallam ba ni da farin ciki ba ni da wani nishadi in ba cikin manzon Allah ba a tsarin abin da shugaban mu sai a sanda sunu da yake faɗa ko ranar maulidi cewa mu wannan san zuciyar mu ne wato san ran mu ne wannan da Allah ba mu yi eh kar wani ya zace da mu bashi mu bashi mu bashi hujjar yin maulidi ina hujjar maulidi dan me za a yi maulidi ko dan me za a yi ba annabi an yi awa da hujjar ba hujja haka kawai muke saboda san ran mu ne haka ba mu da yancin mu san ran mu ne kam a Najeriya an bada yancin kowa ya san ransa wani nishadin sa har ma zuwa ake in za dauke ka ake sai ka rubuta hoji din ko me hoji din sai ka rubuta me nishadin ka me wa abin da ka fi so kai wani ya rubuta wasanni ya fi so kwallon kafa wani ya ce a wasan doki wani ya ce shi wasan cricket wani ya ce shi ya fi san kallon television wani kaza kowa da san ransa yana fada to mu ne ba za mu faɗi san ranmu ba sai Ibrahim ya ce kai ni fa li bi wajhi al-hashimi huburu ni na wasan ran da jin dadin da jin dadin a rayuwa shine sai yaba manzo Allah kawai ba muna yi ka kaddara ba hujja kaddara ba dalili kaddara ba wani Allah bai samu ba to muna yi da muna jin dadin yin sai ka wani magana ko mu ba muna injin ne wane mutum balle wani shi a cikin yaban yan bakara yake samun nishadin ka saba shi sai yan bakara ko wani a cikin nishadin kanangarwa gaban kanangarwa yake wani ma ya bi usoshin birni uwa uwa wannan tasha sai samu dinga waka wani kala kashi nan da kowa irin nasa ba kuma wanda ya taba wannan ya taba da suka yi ba sai wanda yake mamman Allah shine ba jire ya mamman Allah Allah ya sallam wanda har Allah ma abin da yake kenan har Allah ma abin da yake kenan tabaraka wa ta'ala to duk Qur'anin nan mai a cikin mai manzo Allah salli ala man umar lam yadrihi wa suwaru min nurihi wa suwaru madhul lahu min al-ali sai yana ce Allah ka rika salati ga wanda hata Umar dan Haddad bai san hakika waye shi ba inda a san hakika annabi Muhammad ne makura a ce an san shi kobo da kobo to wallahi ko Umar dan Haddad bai san shi ba وماري أن خير الأنام محمد سوى ذله ما هي الظلال مسقفة ba haka wai shirk karami mun yi wannan zancen bara wai shirk karami haka yake cewa sai na umar yace ba ku ga wannan mari ma ra'aytu min muhammadin illa zillahu umar ba ku ga wannan Allah ba ina su ko gani duk kun gama rayuwa amma kuma manzo Allah ba ino ino ino annabi mun ne umari an yakhira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka hatta umar da hadai bai san hakika sa ba na rubuta da kanka kaka ce malaka san hakika manzo Allah Allah ba ka iya ba wasuwaru min nurihi dukkan halitta gaba ɗaya daga hasken manzo Allah ta fita wasuwaru da sun yi habora surorin qur'ani madhul lahu min al-ali imam manzo Allah ne in ka tabbata ba annabi ma ka masaro shi Allah abin da yake nan kuma ga manzo Allah ya azama wa a gaban sa da munasaba ta tashi ce man yura ni wa ni wa zai kare mu ما يمنع القوم الذين ناصروا رسول الله بسيفهم أن يمنعوه بعلى فيهم haka yakan fada me zai hana mutanen da suke iya zara takobi su gaba yan daga su tsara manzo Allah su kare kashi su kasa kare shi kuma da harshe manzo Allah yana faɗa wani ga sai na Hassan bin Sabit da irin yaban da yawa annabi a gaban sa har wata na sai na Umar yana masa faɗa kai Hassan a gaban annabi kake rera waka manzo Allah ya ce da shi da'ahu لهو أشد عليهم من وقع النظر أنا أمر فشيء أي haka nake so dama wannan mai jigan da yake zubawa sun fi tsanani da zafi a zuciyar kafirai fiye da saukakken bau a jikin su bai jigan hasanin ji annabi sun fi kaifi sun fi zafi sun fi zaurin halaka kafirai fiye da sakubban su umaru in ji annabin kuma shi shi ga wasu na hasan faɗa kace ba za a yi ba annabi ga umar ya ne mai hana annabi ya ce a bari a yi ga sai na Abdullahi bin Rawaha ga sai na Sa'ad bin Zuhair shi ne yazo yana sawaka amma manzo Allah kashi ya dauko bargwani da baba sai ce kai ta sanan sai na Abbas baba manzo Allah ba shi yazo ne sunta min qabli haba min qabli hada da bilal wa bi musa da haifu kabar warqu ka san mana kan ta amurci shi yazo ya rera sa gaban annabi kuma annabi ne masa diki me ya masa diki da ya karanta ya gama manzo Allah ta lafu gafa ga kar Allah ya sa bakin kewa wulu da haka sai na Abbas ya haura 80 a duniya kafin ya rasu amma hakorin sa dai faɗi ba 36 nan su aka binne shi saboda annabi ya ce karar bakin kai wawulo saboda ya yaba annabi gaje ba yaba annabi ai kama kara alga ta mana mun gode Allah alhamdulillah da haka mu falihi madihi alhashimi huburu farin cikin mu da nishadin mu yana cikin yaban manzon Allah ne da shehu bara anan muke din dai anistu bihi yaumi wa ansuju madahu fayomin yomin al-hakimi kusu kafiu anisu bihi yaumi yau din nan da shi nake tsaye kai na cewa yaban annabi da shi nake tsaye cewa wa an suju madahu shi sa kullun yake sake yaban manzon Allah fa yaumi bi yomin al-hakimi kafiru ni gani nake ranan ma sai mun gajarta saboda yaban manzon Allah ne mun albarka manzon Allah in ina cikin nishadin yaban annabi sai ga nan da na hayyan matai to wai hayyan matai in lokacin ba zai ishe ne ba وليليا من قربي إليه ملذة بجي دابا أوامي ودابا شهور haka nan tsawon dare baya hana ni in ji nishadi jin daɗi nake a cikin tsawon dare ina jin daɗin sa laili dare na malazzatun daɗin sa nake ji min qurbi ilai saboda kusanci da annabi domin da na fara ma annabi sai in gane gashi kawai yi da ba awani shi sa ma da yaban manzon Allah ne dukkan shekaru na suke yin daɗi ba wani lokacin bakin ciki a gunani ni kullum lokacin farin ciki wa da ba shuhuru watanni suke min daɗi ma hautu bihi izzal ula yakhdurunani li rabbi umur al alamin tafsir ma hautu bihi izzal ula yakhdurunani da yaban manzon Allah ne nake shafe daukakar dukkan waɗanda suke neman kaskantar da ni ba kuna ganin kun kai wata kolon ruwa ba ko dai saboda mulki ne ko saboda kuna da kuɗi ne ko saboda kuna da tanadin soji to da yaban annaba kawai zan muku da annaban kawai nake barin rima hi wa asiyafin nabi wa kitna da wa armihi wa jahal ladhi yaqsidu dharra shu ibrahim ha azu bihi bi alihi wa nurihim wa qad sulibu min izzihim uwiru faqara ya shu ibrahim jiya baka tattauna ina ba duka ko ala rabbi jiri lalabi umur alalamin tasiru kisa dukkanin al'amura na duniya baki da suna tafiya ne ya zuwa ga Allah suna kuma zuwa ga Allah ne Allah shine makomar komai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un komai zuwa ga Allah ke koma tabaraka ta'ala alala da siri hal yaran nasu ma ara walakin sudurul arifina kuburu alalai ta shi kai san abin da nake ji a raina kai san abin da nake ji a raina hal yaran nasu ma ara wai ku anya mutane suna ganin abin da nake gani anya mutane suna ganin abin da nake gani kuwa to wai ake da idan da zai ga abin da shi yake gani ha mun tuba a shehu ibrahim wa ma yake da idanun wa yake da zuciyar wa yake da hasken ma'arifar da zai gani abin da shehu ibrahim yake gani ha anya mutane suna ganin abin da nake gani kamar da shau ya faɗa mana yace na ga kaza na ga kaza yace to an kiwayen an kiwayen walakin sudurul arifi da kuburu ba zan faɗa ba saboda shi kirjin arifai kabari ne eh duk abin da jiga jiga kenan ka taɓa ganin abin da aka shuka a kabari ya fito da haka ba za a faɗa ba kenan eh da kamar shau ibrahim yace mana ai kaza na gano na gano kaza na gano kaza kaza yace to amma walakin sudurul arifi da kuburu sai da shi kirjin arifai kabari ne rijiya gaba dubu kowa ya baki ya ba Allah نعمت محل مصطفى ما قد رأيتم وإنه أتى بسراج في البلاد يمير محل مصطفى ما قد رأيتم ما زال الله يا شافي ده أمده بن سندي ذاشي يمنع سندي ذاشي يا شيخ لا ضرهم تنافس في الفهم بل كل ما يرونه هنا ثاني ya shi ba shi ba akwai zauranci ake zauranci eh bana kakka ga almajirai na suna tun rububin neman wannan bawan ka ce shi kira zan da su kale ba ku tafi ku kama annabi kun zo kun da ku kama shau ka annabi la zarrahum tanafusun fil fani iz kullu ma yarawna hinan fani Allah karka bari rububin da suke a cikin neman kusanci da wannan ƙararren ya shiga da su saboda abin da suke gani a yanzu ma dama babu shi ba sai nan gaba a yanzu ma babu ai hanya ce kawai sun je sun wuce sun mun gode Allah ba har mun tsama ga ra'ayi manzo Allah ya shafe abin da suke ganin in ce nan kuke gani ko sanar ya shafe ba kina da goro eh magaman da nan gina ko eh to da ka ka mana kai ni ba kina da gora a ciki mahal matsawa ma kan ra'ayto Allah ya tafi abin da kuke gani wa innahu asadu sirajin Allah ya zo da kusura mai haske jini biladi yiru sana ta haske garuruwa kawai na alai mutum suna kalle ka da hasken ya jewa alam yaqsim al-urba al-mufakhkham amruha wa az'ana ujmun wal fuadu qariru alam yaqsim al-urba al-mufakhkham amruha wai manzo Allah ba shi ya tabar da larabawa ba ba shi ya tabar da makircin su ba ba shi ya juyar da shi gaba da nasara ba kasama ya kasimu ya juyar da shi gaba da cimma murayi alam ya kasimu da qurba manzo Allah ba shi ya juyar da larabawan da suka yi hari suka yi gangan ko dan su mutu shi addinin musulunci ba al-mufakhamu amruha wanda lamarin su ma mai girma ne ba ma irin naku ba wa'az ana ujumun manzo Allah ba shi kaskantar da bayi ba irin su kisra da kaisara da mulkin nasu da tanadin nasu da isar tasu manzo Allah ba shi mutsuce su bane wal fuadu qariru zuciya ta yi dadi sanal qurba tambayi laraba mu tambayi sun baka labari sanal qurba an badrin wa fatihin wa khandaqin mazaquhum fi dhil hurubi mari tambayi quraishawa sai da su ya aka kare ku da manzon Allah ranar yakin Badar su baka labari mu su sun sa abin da suka tsana ai karan ba dadi ya sai Ibrahim sal urba ka tambayi larabawa an badri game da yakin Badar yakin Badar yaki ne wanda shine mun girma a musulunci gaba da mafi girma ba saboda shi yafi yawan runduna ko shi yafi yawan makamai ko shi aka fi kashe kudi a cikin duk ba shi bane dalilin saboda anan ne buwayen musulunci ya tabbata yaƙi ne da manzo Allah ya fito a shekara ta biyu da hijira da mutum ɗari uku da sha uku kawai tare da shi har shi annabin a cikin lamar har da shi da ɗari uku da sha uku ne kaɗan adadin manzanni amma ya tinkari mutum dubu kuma ɗari uku da sha uku nan doki wato doki saba'in raƙumi biyu rak suke da su raƙuman su biyu doki saba'in a cikin ɗari uku da sha uku duk mutum biyu doki da suka hau duk mutum uku suka hau raƙumi ɗaya haka manzo Allah ya so yaƙi shi kansa annabi su uku ina da raƙuminsa saboda babu ka san ana cikin ɗanin bala'i sannan babu komai ba ma makaman da za a yi yakin wani ma igiyar rama ya ɗauko ita zai kai haji wani ma da dutse zai ɗauka a gudun da tsinci dutse kawai ɗan jefa a haka aka zo saboda imani irin na sahabbai asalin fitowa ba a fito don a yaƙi ba fitowa aka kurin a yi ƙwace ƙwace da dai halatta ayaran kafirai na sowa daga sham ayaran abu sufiyana dama kuma sanda za su fito daga makka su dawo madina su su hamban manzo Allah an kwakwace musu dukiya a makka in mutum zai fi manzo Allah ya dai fita shi kadai ka san galinsa ko mutum ne ne shi nan zai ba dukiya ya fita bai sai daukan lalawa tunda da ya dage sai ba annabi zai bi shi amma dai ba da mai koyewa to tunda haka ne sun mana kwace a tamuwa ba laifi mu je mu kwato namu mu dan samu mu dan so mu karbo din dukiya mu koya take manzo Allah yake ai haka aka fita haji abin da ya fito da su kenan shi kuma Abu Sufyan ya samu labarin annabi ya fito wani matsayi gumi ya ja kai matsayi gumi saboda haka yi canza hanya ta inda ba na aka tsammani ba sai wata hanya ya zagaye sai ga siyasa ga maka can kuma aka ruga aka gayawa Abu Jahal da mutanen Makka manya cewa ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito da tare muku dukiya ku da ku yi maza ku rishi ayi saboda haka manzo Allah shi kuma ba niyyar yake fitowa amma Abu Jahal da mutanen sa suka gangan ku aka ɗebo mutum dubu kowanne haye akan dabba kuma kowanne da ta kubba miyagu da kazaman makamai suka fito suka ho badar manzo Allah ya fito kafirai sun fito maimakon ya hadu da ayari na fatake sai ya hadu da waccan ko wa idza irikum Allah ila ta'ifatayn anna halakum wa tawadduna anna ghayra zati takush takunu lakum amma ba haka Allah ya faɗa Allah ya musu alƙawari Allah ya sako da manzo Allah wahayi take cewa Allah ya musu alƙawarin zaka kama ɗaya daga cikin dunan nan guda biyu zaka nasara akan ta ko dai rundunar fataki a kwasu dukiya ko rundunar mahaya a yaƙi da su a ta nasara ɗaya daga cikin biyu da nasara ɗin amma wacce ba faɗa ba wa tawadduna anna ghayra zati shakuta takunu lakum amma ku buru ku kusa habban ya zama wadda ba kaya a cikin din nan dai yawwa halin halin ga sun ya kan jaki a kama dukiya a koma gidan sa magani ma amma dai ba wancan ba mai wahala shi kuma Allah ba ka girgi ba yuridullahu an yi hikal haƙa Allah so yake shi kuma ya tabbatar da gaskiya to ake yau za a samu musulunci walau kana kafiruna saboda haka aka haɗu ba tare da al'ara haka ba aka haɗu da ayarin mayaka manzo Allah ya ce to akwai akwai sujji kowa ce akwai shawara abin da ya fito da mu ga san to ya kuɓu shafin maka abin da ba ya fito da mu ga shi ce tare mu me shawara sai na baka ya tashi ya rasulullah kai ka gaya mana ko muka imani Allah ya kuka da gaskiya yanzu dai ko mutuwa muka anan gurin musa aljanna za mu tsoron mun muke ji me muka ji a duniya da muke tsoro mutum kare su ko halakun ko malakun manzo Allah ya ce na gode zauna sai manzo Allah ya ce mai tambayar sa ya huje gani kamar ba a gamsu sa Abubakar ba sai na Umar ya tashi ya mamaita abin da Abubakar ya faɗa yace na gode zauna manzo Allah kuma mai tsaye mai tambaya har sai da mutanen Madina suka fahimci ba da mutanen Makka annabi yake ba da mu yake so yake yi jiya za mu kare in muka shiga yakin sannan sai ya ce tashi Sa'ad bin Ubada ya ce ya Rasulullah wallahi lan nukhzi da abadan da Allah nake nan ba za mu tabar da kai ba ba za mu gaya maka irin abin da mutanen annabi Musa suka gaya mutanen sa ba izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaiduna ba za mu gaya maka ba shi annabi Musa da ya fito da mutanen sa ta suka je kai da Allah ku yaƙi mu muna nan kun kun gama kun dawo sai mu tafi gida ina da Musa ka zakiya ba kaga ce ba za mu ga mai mutanen da Musa ka faɗa ba Musa zani da ke izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum kuma kuma muqatilun ka je kai da ubangiji ku yaƙi muna tare da ku a cikin mu mazan sannan manzo Allah ya shiga sannan manzo Allah ya kamsu Allah ya saka ɗan sujji aka je aka yaƙin aka fafata kuma da ikon Allah sai zama mutum ɗari uku da sha uku nasara akan mutum dubu aka kashe mutum saba'in nan take ga wacin su ga zuwa sannan kuma aka ɗauro mutum saba'in a hannu a matsayin fursunoni aka tafi su gida saboda haka a nan gurin Allah ya karya zuciyar kafirai gaba ɗaya duk sanda za su sanar manzo Allah da tsoro da firgici suke sanar manzo Allah ba su kuma sanar manzo Allah da ƙwarin gwiwa ba tun daga nan sallallahu alaihi wasallam wannan yaki shi ne mafi girma to sai rukur ba an badar ka tambayi laraba game da badar sun san yadda aka yi da annabi a ranar badar su ga ma yadda aka yi ha wa fathin su ga ma yadda manzo Allah ya kare da sura na fatu makkata shi ko a shekara ta takwas aka yi shi da hijira bayan manzo Allah sun kore shi daga makan ya fita ya ba musu ita sai bayan shekara takwas manzo Allah ya dawo ya bude makka Randa ya zo ya cika garin maka gaba ɗaya da yaƙi da da yaƙi kamar zai zai rike ta sallallahu alaihi wasallam saboda yawan mutane da annabi cewa yayi a shiga maka duk kafirin da ke ciki a kamo a babballa a cinye wallahi wani cikin sahabban ko farce bai samu ba wani a cikin sahabbai ko farce bai samu wanda zai ci ba illa sai a cinye su sallallahu alaihi wasallam wa khandaqin tambaye su su ga maka yadda a kare a khandaqu shi ko a shiga ta jira aka yi da hijira shine gazwatul ahzab yakin gwalalo yakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Hassan Salman al-Farisi ya bada aidiya saboda mutum dubu goma ne suka zo suka lallaba garin Madina kuma a sannan din shiga ta biyar ne kawai ba a zo inda manzo Allah yake da karfin tanaji zai isa rasu ba manzo Allah yake to zuga shi yaki ya zasu da muhajira kuma mu da karfin tanaji da zamu tare da zani da su Salman ya ce to ya Rasulullahi in kai izini akwai shawara mu a garin mu in yaki irin wannan yazo aka rasa da za a yi da shi rami muke haka ƙato mu kewaye garin ya wato ramin saboda fadin sa doki yayi kadan ya ce Allah kai shi kuma saboda zurfin sa ko doki ne shiga da iftawa kaga shi kenan an zauna lafiya ko ko su zauna nan su halaka ko su koma gida su bugu yace eh wannan shawara kai manzo Allah ya dinga shata kadada kadada yana zo mutum goma goma a ciki suna hakawa to akai sa'a da ma mafi yawan garin mace dutse ne zaka yi ta ba zai hauru ba sauran inda babu dutsen shine inda aka she aka shata aka danga haka ganuwa aka kewaye madina wannan to ana cewa yake kuma ga nasul ahzab saboda abinda Allah ya kira shi kenan a cikin alqur'ani ko eh ganin akwai ma sura guda ko alqur'ani sai suratul ahzab saboda labarin wannan yakin take bayarwa to tambaye su game da yadda an kare da sura nan yakin ahzab ai sun ji ba daɗi ko mazaquhum fi zurhurubi dandanar da suka yi abinda suka dandana su kafare a wayannan yaƙe yaƙe mariru abu ne mai daci sun dandana shi sun je da ake sun gwada manzon Allah sun je da yake wa qarra'ahum bi badri makkah khayluhu liwa'u nazir al-khalq fawqa yadi wa qarra'ahum khayluhu wato rundunar yaƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'ahum ta firkita su fi badri makkah sannan manzon Allah ya zube ta a badri makkah sanda ya zo yakin fatan makka kenan yadda suka garin jina tana kwararowa ta ko ina shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya biyo da manzo Allah da barai saboda makka galibin ta kwari ce kuma daga tudu ake sakowa a shiwata sai manzo Allah ya sa aka ce waya wayannan runduna su fita can wayannan su fita can wannan su fita can duk ku shigo a shigo makka lokaci guda manzo Allah ya kwararo ta kuda usin sallallahu alaihi wasallam yana ganin yadda ayar da suke kwararowa ta can ta can ta can ta ya ga maka gaba ɗaya kamar za a rike ai dinka sun koyar da kai saboda nafs ka ta motsa Allah dinka sun koyar da kai yana Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah Allahumma la aisha illa manzo Allah yana ya ubangiji babu wata rayuwa ta tabbas in ba rayuwar lahira ba kar ma wai zuciya ta dan motsa mata ya ji kamar ko wata isayo daga Afirka ga da da ayoyi da kaza sai da goshin manzo Allah ya dinka taba kuciyar kuciyar sudin dojin kuciyar ba kuma wato wato kasawa akan kasawa shi sai da goshin sai dinka taba kuciyar kasawa saboda yadda yake sun kurka kai sallallahu alaihi wasallam yana Allahumma la ilaha illa anta akhira saboda yawan abinda manzo Allah ya yi shi da jana mutumin da aka kora daga shi sai Abubakar suka fita daga Makka suna koye koye su kuyi cikin kogonan su kuyi akan karma a gansu dan kan hadari ya faru amma yau gashi ya shigo maka in ya ga dama ya ce a mutsake ta lokacin ba wani aiki bane mai wahala yanzu za a gama sallallahu alaihi wasallam wa qarrahu li takhallu liwa'u nadir al-khalq fawqu yadiru nan ga rindu wato tutoci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya diru suna fifitawa suna fulfulawa fawqu a sama saman masu ana da daga ba abin da yake gani sai su da manzon Allah cikin makka shi kansa Abu Sufyan da yazo ga wannan ayayi ya ga wannan rijina ya tsoro ya buge kijin sai ya to ya fata baci yau dole a nemi sulhu ba ta magana to Allah ya taimake shi abokinsa sai na Abbas ya fito yazo same shi ya ma tuwo da sabuwar manzon Allah saboda kar hadari hawo sai ya ga annabi ta rasulullahi ina son na ji ne magana abu sai zai mutunta amma ina son ka bani amana kowa ya san cewa ga yadda ake dan Allah ya bashi sako sai ya ga tsoro shi akai kafa annabi shigo shigo maka shi ya tsoro shi akai dan in ya shigo wurin ya shigo wurin dan manzo Allah sanin manzo Allah ba tare da wannan alama ba to wallahi ka kun aje gaban annabi ma amma aika aika ba wanda na tsaya wani bayani to da ake da ba da ake ta tsoro shi akan tago manzo Allah kaga duk wanda ya ga ka tago annabi ya sa akwai magana saboda haka har yanzu gaban manzo Allah ya matsala Allah ya dube shi ta Abu Sufyan amma an laka anta shahada Allah ilaha illallah yanzu Abu Sufyan har yanzu bai yanzu ta baka shaida ba a motan sunna sai Allah ko ka ci da yaba zaki haka ita a wannan ka ai ba matsala dama ai mun shaida da da wani Allah ba ba ba, ba Allah sun da kake bautawa ai da ya iya mana wani abu yau amma da bai da ba koma da mu muke baka barazana mu muke baka tsoro muke burkita mutanen ka amma yau gashi mu muke shiga tsaki muna kuya muna kuya ai wannan ba wanda ke gwanta kan dai duk maka kowa ya san cewa ba wannan ubangiji sai Allah ni ma na yadda da to wata shahara an anni rasulullah lokaci da yayin da zaki ce ni manzo Allah ne ya to wannan dai kan har yanzu da sauran magana a zuciyata ban gama jin ta zauna ba sosai eh ah ina kafiri ba kai ce mala kafirin da wasa suke aka ce kai ai ba wasa suke eh abbas dubi sai ce wata ga abu su biya kai sai da kuwa da kake tsoro ne ba mulki ba da kake tsoro ne auren da yake ji in ya musulunci shi kenan mulkin sa kuɓuce mutanen maka haka da mulke sai ina musulmi suna kafirai shi abin da ne shi kenan to sai manzo Allah da ya fahimta ka sai ce da shi kullu sayyidi fi dhul fara kullu sayyidi manzo Allah yana karin magana kullu sayyidi fi dhul fara duk wani abun farauta yana cikin dakin dawa ma'ana wannan hikima ce duk dan abin da zaka je ka farauta dan wani zomo ne dan wani zabo ne dan wani kaza dan wani waye zaka bugo in ka samu tumbin jakin dawa guda ɗaya ya ishe ka duk wannan mana komai akwai a musulunci ta sanar ne musulunta abdullahi ta'ala yawa unzir al-khaliq fawqa yadi wa sahibuhu shahamul humam manzo Allah yana tare da sahibinsa abokinsa ash-shahamul humam babban mutumin nan mai himma waziruhu shine wazirinsa atiqun shine sai na atiq abubakar kenan radiyallahu anhu wazar al-mu'min nadar ara'i fa huwa mushiru duk lokacin da manzon Allah yake buƙatar shawara to da sayyidina Abubakar yake shawara jama'a Abubakar shi abokin shawara ne a gun Annabi shi sa ko a yakin Badar kowa yana filin daga yana karanta su kobi amma sayyidina Abubakar yana bayan manzon Allah biki suna cikin garbuka manzon Allah yana addu'a yana daga hannu har ma yafinsa yana zamiya yana faduwa Abubakar yake dauka yana mayan masa yana cewa ya Rasulullahi ubangiji zai sabar da kai ka faka munashara ta karbaka ya ishe ka ya ishe ka ka faka munashara ta karbaka wannan magiya da kake ubangiji ai ya jika ta isa haka ya rasulullahi Allah ba zai sabar da kai ba shi kuma Allah yana ta mubalaga cikin addu'a har sai da Allah ya yi wa sayyidina Abubakar hijabi ya ga yadda sayyidina Jibril ya jawo ayarin mala'iku suna ta kowa daga sama sannan jiya na ga manzo Allah ya rasulullahi to shike daga tarokon ya zo abin da kake roƙon Allah ya saukar ran nan Abubakar ma hijabi ya ka dauke yana ganin mala'iku na saukowa suna sajjada maran dinar dinar إذ يهي ربك إلى الملائكة أني معكم فصدق الذين آمنوا صدق في قلوب الذين كفروا الرؤبا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل منام Allah ya ce a ranar ne wahayi ga mala'iku na ce ina tare da ku nima yau nima Allah da ni za a yaga ku ne abinda za ku kawai fasabbitin da dina ku tabbatar da zukatan mu ne kawai ku ba su ƙwarin gwiwa eh ni kuma zan sanya tsoro da firgici a zuciyar kafara yanzu yadda za a yi fadribu ko kar ana kadar wani kullu bana wa anta su shi malaika da iya banna ba shi kuma kisa banna ce da sai da ake kira sai dauki ka kafuri kurin da kan zoke wurga shi kasa in ya faɗi sai ga ta jaruga yaro sai da ridish to sai Allah ya mutu wannan wahayi ai ba haka ake yi ba fadribu ko kar ana ki wannan ka san garin da ko gani ya rika kai wannan kutun za ku doka eh wannan kuma min kullu kullu banan ku dinga duka in ya tsunsu kuma dan hannun ya take ta gobin ya faɗi Allah ne kawai mutum da zai a to ai shi malaika ne ya banna wai sai Allah ya ga musu su dinga dukan wannan kucin kawai da san da ka sai shiga sai da gama yakin sabai suna ga manzo Allah ya rasulullah ni sai na yakin kafiri na zar ta ko biyo sare mai kai kan taba shi ne kan yayi tsalle na sai da akai sai manzo Allah ya ce Allah ne ya taimake ka da wani aboki da baka ganin sa mana Allah ya karfafe ka da wani aboki da baka ganin sa ne shi ya ma aiki da ka daga takobi kanka kai sara ga kucin ya faɗi kansa mun gode Allah alhamdulillah وثالثهم بدر الجزا سالم العدا حبيبي ودار المؤمنين امير da na ukun su kuma da manzo Allah da Abubakar cewa na ukun su badr jisa shine watan ne mai hasru sarimul ida kuma takobi ne karya kafirai habibi shine masoyin nan nawa ina san sa wa zalil mu'minina amiru kuma shine amirul mu'minina sarkin mu'minai sai na umar ta hadabu kenan shine farkon wanda aka wani kabi da wannan kalma shi manzo Allah da ma an san sunan sa rasulullahi yake ta an zo gaban sa ya rasulullahi ya rasulullahi da manzo Allah ya wafati sai na abubakar zama halifa in an zo gaban sa ana cewa ya khalifata rasulullahi ya khalifata rasulullahi ana nan sai na abubakar ya wafati sai aka da umaru sai aka zo ana cewa ya khalifata khalifati rasulullahi sai aka da abun yayi tsawo ta haka sai da za a yi a ce sai an ce khalifata khalifati rasulullahi abin yayi yawa eh kuma ba na ma ce masa khalifatu rasulullahi ke dan ba shi ne halifa ba ko halifa kafin shi to suka sai da za shi to sai Allah ya taimaka sai wani ishu sa wani abu sa sai na yi kawai sai ce masa ya amiral mu'minin shi ke sai na umar sai sai ga sunan kamar ce wala ta yi dadi lalle kuma komai ni san tsira ga mu'minai to wannan ya isa miji ruwa ne mu'mini to sai ake ce masa amirul mu'minin wa zalil mu'minin amir wa Usman bin Nurayn hadda sai nan Usman bin Nurayn aka zo fito makka shi ma yazo ma abotan haske guda biyu me yasa ake ce masa bin Nurayn saboda ya aure ya'yan manzo Allah guda biyu guda mata guda biyu sai da Ruqayyah sai da Ummu Kulsum shi ake ce masa bin Nurayn ma abotan haske biyu Usman kenan hafiz zikrihi wanda yake mai kiyaye alqur'ani me ma'anar da kiyar Qur'ani sai na Usman shi ya rubuta mana Qur'ani a mushafi Al-Qur'ani aiki uku aka yi masa bayan saukarsa an saukar da Qur'ani lokacin da ake saukar da shi manzo Allah yana nan ana wahayi to idan an saukar sai ya kirawo kutabul wahayi akwai mutum bakwai su ne suka shahara da rubuta wahayi manzo Allah ya kira sai karanta musu ga aya ta sauka iri kaza ga yadda Allah ya ce to sai su je gida kowa ya rubuta wanda ya wuta cikin tsingaro wani a cikin ganye wani a cikin fata wani a cikin kaza shikenan gobe wata aya ta zo kuma a kirawo a rubuta wani ya rubuta jiya wani ya rubuta yau wani ya rubuta gobe wani ya rubuta jibi ba wai gaba ɗaya kowa ya rubuta ko ta aya bane wasu ayoyi na gun wancan wasu na gun wancan wasu sannan kuma za a karanta sahabbai kowa ya haddace da aka mahaddata Qur'ani daga sunan ba adadi burjik to amma masu rubuta Qur'ani kuma yan kaɗan ana nan ana nan to kaga wannan aikin farko kenan saboda haka ake cewa wannan zamanin asru kitabatul wahyi to sai da na Umar Abubakar yazo bayan wafatin manzo Allah sai aka je aka yaki yakin ridda sai aka karkashe da yawa daga cikin sahabbai mahaddisa Qur'ani sai abin ya zama matsala sai na Umar sai wani hasashe ya hango wani gaba idan aka ci gaba da irin wannan yakin nan gaba ana kashe sahabbai irin haka mahaddisa Qur'ani sai kare waye da Qur'ani gaba mu mana nan da masu zuwa waye da kuma musu Qur'ani an an karkashe ma da sauka to akwai bukata a hada Qur'ani mulke kuwa sai zai samu halifa ya ce da shi halifa ka rasu duniyar mu'minai ka rasu duniyar musulmi kafin haɗari ya faru da kake nufi yace kafin da ke nufi a rubuta qur'ani ko a haɗa shi guri guda sai ce ah umar halaka ne zaka yi ka sa ni ya abin da annabi ya yi ba kaka zo kana wani kumburi yanzu kana ganin kamar kai ka kawo sunna ko kai ka fara gudun bid'a na magana ka ta annabi ya yi ba annabi ya yi ba kai za ka ga mutane annabi ya yi ba to sai na umaru ma abubakar ma da aka da yake annabi bai ba aka bai bayani ya gane kowa daga ra'ayi saboda ka gane ba duk abin da annabi bai bane bid'a yace annabi bai ba ka sani bai umarni da yi ba yace ya halifa ka ka fahimci ka ji ka ji ka ji ka ji har wasu tun dai halifa bai gane ba haka da umar ya shi gane saboda kai sako daga wannan ra'ayi aka taro ma da qur'ani da ƙarshen na zai sadiq shine shugaba aka sa aka kafa kwamiti su tattaro Qur'ani guri da su wannan zamanin sunan sa asr jam'il Qur'an tattara su kawai akai ba wai sai guda zai ba saboda ka a samu fata akan a samu tsangaro akan a samu ganye akan wanda ya dauke da ayoyi aka dinga hada sai da Qur'ani adadin ayoyin gaba da suka aka sa a katan zanyi aka daure aka kai gidan Halifa aka aje ana nan ana nan ana nan zamanin sai na Usman sai rikici fara faruwa akan qira'a da kuma salon karanta Qur'ani saboda akwai yaran rika manzo Allah ya ce unzila quranu ala sab'ati ahruf Qur'ani an saukar da shi ne akan harafi bakwai ma'ana harafi bakwai yare bakwai na Larabawa dinin cikin Qur'ani kalolin yare daban-daban to sai haka sai aka yi sabani wani ya karanta kaza wani ya karanta kaza sai rigima ta faru ni ba haka ne sai annabi ya so ni ma ba haka ne sai rigima har an ma ai hada har da yake da shi to aka zo ga Haliba sai sake tara wancan kwamitin wasu mutane ne su ne su ɗansu ɗansu cewa a zauna a rubuta ayoyin ƙur'ani a littafi ɗaya su zama da ruwaya iri ɗaya ba ruwaya ba ma'ana irin wannan ta hafsu da wasu ba haka ba ma'ana ya zama dai abu ɗaya littafi ɗaya yadda ko ina haka za a karanta shi so da aka aka wannan shi sake ce masa asru tadbir alquran kaga suna yin uku ne kenan to shine ma'anar hafiz zikiri shi ya tattare qur'ani guri ɗaya daga nan da ke kare duk baki da hafiz zikiri wa qasama minhu lil amir gururu kuma shi da yana Usman ya tabbata mai biyayya ga manzon Allah dukkan su masu biyayya ne ga Annabi wa sunu rasulullahi sanan da sarkin manzon Allah yana cikin wannan ayoyi laifi ida'ihi dukkanin sarkan manzon Allah ne amma saboda shi ya auri babba babba a wajen daraja ba babba a cikin girma a shekaru ba na da fadin ita ce babba a daraja a yayin manzon Allah amma ita ce ya ausa a wajen haihuwa a cikin mata dai kananta mutum ɗaya ne shi ne sayyidina Ibrahim ma'azur shi ne kananta amma duk sauran yayanta ne har maza من سيدنا إبراهيم وسر رسول الله أوكي وسر رسول تضمن ذن الله سوري بس الجوا ما فيه بيسوا سنو أنا شمس تضمن أن نبي سبحانه وتعالى سنك أنا سني ليس إدائه شين ذاك مجوتا الله وكل كمين هذا دون وين سدوتي ما يأتي مدين كرهي inda hu in ya zo gaban sayan na Ali ko kar akahu wanda zo gaban sayan na Ali juzuru yadda ka san dan tauri haka yake gaban sayan na Ali farka shi kawai zai wuce duk mutum yana jin sarakar taka komai karfin sa da jarum tasa in ya zo gaban sayan na Ali ka san dan tauri haka yake fasa shi wuce bisin rihimu ya rabi da alfarman waɗannan da na ambata ya ubangiji tambi kurubana Allah ka yaye dubban cikin mu ala rajimi man huwa lil ibadi garuru bisa dirmuza hancin mai rudan bayi su kauce wa Allah su koma saban su shine shida bisa dirmuza hancin shida aya sayyidi ya shugabana sal khaliqi nasr dinihi ka roƙa mana ubangiji ya taimaki addinin musulunci fa anta haqiqun bi su'al kai ka tantanci ka roƙi Allah ko ne ne jadiru kai ne mutunta da yin haka hakkinka ne ka roƙe shi wala bi jadirun bil adai shi ko ubangiji ya tantance ya amsa maka inda kai ka roƙa amin wa innahu ala kulli shay'in sha'ahu laqadir kuma shi ubangiji duk abin da ya ga dama zai aikata mai iko ne akan ya aikata ba ne sai hana shi fa hukala lil bushra wa da masuruna saboda haka ne farin ciki da albushara ya zama ya kankanta gare mu tunda mun san muna da manzo wanda ya isa ya roƙi Allah mun san muna da Allah wanda yake amsa manzon sa in ya roƙa to me ya rage mana ko na bakin ciki zamu ai shi zaba hukka da na bushara al bushara ta tantance gare mu wada musururu na farin cikin mu kuma ya dawwama bi fadli ilahi saboda fadala irin ta ubangiji fal ilahu shakuru shi ubangiji tabaraka ta'ala mai yawan godiya ne ga Allah abun abun gode wani yu'azizu man sha'a Allah shi yake tsaga darajar wanda ya ga dama wa hawan zulluhu kuma shi ke kaskantar da dukkan wanda ya so yuzillu man yasha wa yuzillu man yasha ko sai yuzillu man yasha wa yuzillu man yasha bi yadika alkhair yu'azzizu man yasha wa hawan yuzillu famirhu al-aqa wal man da bayarwa da kuma tsare bayi duk daga Allah ne in ga gana maka ce da hali dan har anin mallan ne ke hana ku amma dai al-aqa wal man bayarwa daga Allah ne al-man tsare bayi da gurin cutuwa ma daga Allah ne saboda fa'alu khairin ko sai mu faɗa haka amma shi kuma yana nufin bayarwa da aka sunta sai da ba ko ina ne iya faɗi mana kuma take nufin hanawa a cikin abarku a cikin abarku shehu ya faɗi mana ko ba ba hanawa take nufi ne yake ka yu'i wa yamna man lil khalqi yu'i wa yamna manzo Allah shine yake bawa halitta wa yamna'u ba hana ta yake ba shi yake tsare halitta gabaran cutuwa shine garkuwar halitta وهو حبيب فهذا رسول الله وهو حبيبه وكل كبير عنده لسجد سنة الله لا يباير وا فأعطى رسول الله كاجا ما من الله وهو حبيبه ولا مسو ينسني وكل كبير عنده لسجير شذا دون أو ما يجرما إن يزول دون من الله يرمى لك أني كذلك كان جرما أبو شيء أقول من الله أبو لك أني بما إسوا أبوه خليل وهو موسى كليمه وإيسى وهو روح ونوح شكور abuhu khalilun babansa annabi ibrahim al-khalil wa wa musa kalimuhu da kuma musa fa'ada rasulullahi sorry wannan wasan da za ta dace ma'ana ba ta fito ba fa'ada rasulu ba rasulawa fa'ada rasulullahi manzo Allah ya bayar ya yi kyauta saboda zama manzo Allah shi mai afaita ne tunda yake Allah ya bashi ko ba zai ba ba sai bayar ba fa'ada rasulullahi manzo Allah ya bayar wa wa habibu da ma shi masoyin Allah ne fa kullu kabirin inda hu la tajiru shi sa duk wani abu mai girma a gurin manzo Allah dan kankani ne bai da wani girma أبوه خليل وهو موسى كلمه وإيسى وهو روح ونوح شكور ومن كمن عبد الله فيهم جميعهم بابان سيدنا خليل وهو موسى كلمه da annabi Musa wanda yake abokin zancen Allah wa Isa da annabi Isa wa hu ruhun shi ko Isa ruhun lahi ne wa Nuhu shakuru da Nuhu mai yawan godiyar Allah amma da a cikin zaman kamar Abdullahi wa hagali kamar manzon Allah fihim jami'ihim wa faqad danna an shibhil amir duhuru faqad danna an shibhi al-amilhu zamani yayi rowa gabaran wani mai kama da manzon Allah an yi haihuwa an kuma yin haihuwa har yanzu haihuwa yake amma an kasa haihu kamar manzon Allah ba za a iya ba wa kulluhum bahrun min al-ilmi dukkan wayannan lissafa din nan kogi ne a ilimi zakhirun kogi mai bazozawa a ilimi wa kullun la bahr al-amil gadiru amma kowannen su an an kwatanta shi da kogin manzon Allah na ilimi yanda ka san korama haka yake sai kuma kamar korama fashamsuhum khairul anam ranatu mai haskaka su shine manzon Allah wa kulluhum kawakibuhu su kam dukkan su kamar taurari suke ina hada su da annabi wasta safai ta duru taurari masu kewayewa a saman nan za ta tabbata ana ganin su ba za a gan su ba saboda za ta rufe su aka manzo Allah ya ganga ko ta da su alayhi salatu wallahi kuma salamuhu salatu Allah na mutu Allah tabbata ga manzon Allah yatimu bi hali fi salati huduru albarkan wannan salati albarkar wannan aminci hululi ya tabbata gare ni a cikin sallah ai hatta hululi a sallah shi ba ya manta sai roƙa ane mace sai mun gode Allah ai sai da ko shehu alayhi salatu lillahi wa salamuhu salatu ala rasul Allah tabbata ga manzon Allah yadumu li khairin nas min hafuru alfarman wannan salati da wannan aminci farin ciki ya tabbata ga fiyayyen talikai annabi Muhammad daga wannan salati da muke gare shi ma'ana Allah ya masa bushara da salatin da muke gare shi alayhi salatu alaihi wa salamuhu salatu ala nabi sallallahu tabbata ga manzon Allah ila Allah li kulli zamani masiru li masiru makoma ta tabbata madafiya ta tabbata zuwa gare ni ila Allah zuwa ga Allah kulli zamani a kowane lokaci ma'ana duk tafiya ta yi zuwa ga Allah ne alayhi salatu alaihi wa salamuhu salatu ala nabi sallallahu tabbata ga manzon Allah biha yujbaru al-islamu fa huwa kafiru da albarkar wannan salati a dora kare da su samu musulunci wannan musulunci ya samu karaya musulunci ya samu rauni to albarkar wannan salati da wannan aminci a dora wannan karaya alayhi salatu lillahi wa salamuhu salatu ala nabi Allah tabbata ga manzon Allah raja'i kabiru buri na da fata na fa yana da girma da za khairar alama a gurin fiyayen ubangijin talikai ina da babban fata ina da babban buri a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alayhi salatu lillahi wa salamuhu fa qabliya na da namadihi na kusuru salatin amincin Allah tafi daga manzon Allah fa qabliya kafin zuwa na kafin zo in yabi annabi ni na da namajihi na kusuru kusuri ya samu masu yaban annabi ba su iya kaiwa inda ya kamata a faɗe shi ba a ai ba su faɗe inda ya kamata a faɗa ba hmm ba su faɗe kamar inda ya kamata a faɗa ba baka ji abin da bushi yake faɗa ba ne fama balagul ilmu fihi annahu bashar sai bara ya ce oh oh sarki busiri Allah ne saka mai da alheri amma mabalagul ilmi ba ma mabalagul ilmi ba diye ya ba annabi ya zika shi ya kwarzanta ya faɗa ya faɗa ai da ya kure ta rasa inda zai tara ya tara sanan ya sai ce mabalagul ilmi fi annabi duk mukurar zance a cikin annabi ko kace mutum ne subhanallah Allah harki busiri mukurar zance a cikin annabi karshen magana a ce mutum ne shi kenan an yawa shi ma daga nan ya ta kulle sai rasa mafita kuma ya taro ma duk tsarin abin da aka yi cewa bari ba daga nan sai sai ruwa ya sahihiya manzo Allah ne ya bayyana shi da shi wa annahu khairu khalqillah kulli shi ya taimaka masa wannan rabbin mai saboda tun da ya faɗa wannan shi da kulli ya rasa inda zai sa sai manzo Allah ya bayyana shi ka cewa annahu khairu khalqillah kulli eh mun kwarazance a cikin annabi mutum ne amma kuma shine fiyayyen talakai a cikin mutanen gaba ɗaya ba su ba shi ba su ba su shi kenan ka samu mafita eh ba sau ya ce oh oh amma dai mu bulagul ilimi ba wa mu dole ilimi ba kuma bulagul ilimi hmm? ka a kwatanta wannan baitin da huwa ta jallin zaki Allah ko ba a fassara ba kai ya kaji nauyin zanta a wajen ba ya kaji nauyin zanta ko ma ba fassara fa huwa tajallil zaki bal huwa ainuha wa mulkul alimin ha kaza malakut alawala ai bu kabli lalal ma dihi na kusuru wallahi kafin zuwa na ma dihai sun samu matsala an samu kusuri ba su iya cewa yanda ya kamata kai da ban annabi ba mun gode Allah alhamdulillah sai Ibrahim to kuma dai koda da yawan kasida za a auna yanzu dai na bahari Allah ta kama da alheri duk kokarin nan nasa baiti dubu yawa annabi shehu Ibrahim a cikin diwani kadai baiti dubu uku da ɗari takwas da goma sha uku wannan da ke gaban mu baiti dubu uku ba dubu da yake da shi ba. kusan dubu hudu dubu uku da ɗari takwas da goma sha yanzu dubu hadu ko yawa za a auna balle maganar ba kanmu bane kai ku ne eh kamar laraba suke faɗa al-itibaru bil kad bil kayf la bil kami ba zance ake na adadi ba zance ake na ne kai baiti ɗaya kawai kamar da na ta faɗa muku shehu musa kan Allah zai da masa rahama kun taɓa wannan yadda shi shi ya ɗora na kan wannan baitin yace yayi nazari ya ga wato Shehu Ibrahim ya faɗi wani baiti guda ɗaya in za a ɗauko diya banda aka wa Annabi tun daga zamanin sa har yanzu a zuba a cikin ya ɗauko wannan baitin wallahi kada yarin da wannan baitin na ta karauta lahi na gyara zama na ta wani baiti ne wannan sai ce ba huwa dallin zaki ga yan abin da za a faɗa sama da wannan to ba ma iya na kaɗa ba bal huwa ainuha nan ma zai fasaru mulku mulku alimin ha kaza malakuti sai ne rage koyi faɗa amma fa sai ga mai sanin ma'anar me ake nufi tukun manzo Allah shine tujillin zaki sai ka nemo mai zaki shi sannan ka san ma'anar tujilli to annabi shine tujillin zaki ba ma iya na bal huwa ainuha to me kuma za a ce yanzu shine hakikanin ta ita wa oho fa mulkul ali kaza malakutu minha da mulku da malakutu na Allah duk daga nan halar ya fita me mulku halitta Allah ta sarari duk abin da kake iya gani ko ka shishina ko ka shaka ko ka sheka ko duk abu ko kaje karasa duk abin da zaka iya jira ke tsaye daga cikin alhawasul khams to shine mulku ma'ana alamul khalqi kenan kaza malakutu kai malakutu duk abin da ba a iya riskar daga halitta Allah abin da yake koye shi ko ba a ganda ido am alamul amr kenan Allah yake ala lahul khalqu wal amr fa tabarakallahu rabbul alamin da khalqun da amrun din nasa ne to da amrun da khalqun duk minha kai jama'a nauyin wannan baitin bayan isa sai an daura a mizani za a gane da ake sai mun gudu kai fa qabliya nar al madi shine kusu kowa ya faɗa da cika baki fa qabliya nar al na faɗa in ji shehu ya shehu ibrahim fa qabliya nar al madi lalle mawaka sun samu kusuri kafin zuwa nan shehu alayhi salatu wallahi summa salamuhu qalil madihil hasimi kafiru za ta Allah namun Allah tabbata ga manzon Allah qalilu madihir hasimi to amma ku tsoro kar ku damu ma ga annabi kaji an ce ai kusuri ya zama wa aka ce Allah sarki yanzu da abin da suka yi nan qalilu madihir hasimi ai ko dan kankani kai na yaban annabi kasiru ai mai yawa ne inda gurin annabi ne a inda annabi zaka yaba ai dan kankanin ma mai yawa ne sai wurashi a gaba da bafuta ku alayka salatu lillahi wa salamuhu to duk sanda kai shawo yana alaihi alaihi alaihi ya ji yana alaika to annabi fa ya bayyana ya fa bayyana sannan kuma gashi gashi yana kallon su kaga yana cikin alaihi alaihi din nan kawai sai muka ji an juya daga baiti na 48 an koma alaika salatullah salatun Allah da amince Allah ya tabbata gare ka rasulullah ataka ubaydun bawa ne ga na zo maka dan karamin bawa gashi ya zo ajizun wa faqiru ni gajiyayye ne ni talaka ne ba ni da komai na rasulullah shi Ibrahim ya san yadda ake shiga hadaran manzon Allah in za a cika sun ciyar da kai aiki sai kun cinka ta baka hatuko duk wani girma na ka sauke shi ba kowa bane ka tukun ka zo a mujarradin ka to sai aka karbi ka halala alayka sallallahu alaihi wasallam sata Allah namu Allah tabbata ga manzon Allah min al-abd ibrahim wannan salati ne daga bawa shehu ibrahim wa ma adraka mal abdu eh ma wa ma adraka mal abdu eh ka san ma'ana abdu ko ka san nauyin abdu an dora a mizanin arafai subhanallah eh ma huwa al abdu haqqan wal anamu abidu hmm fa abdun tajalla sayyidan nas ya lahu subhanallah min al abdi ibrahima wannan kasida wannan salati daga bawa ibrahim wa huwa haqiru ni dai gani ba kowa ba ni gani kuma baya عليك صلاة الله ثم سلامه فأسأل الله نعمة الله تبدأ إليك يا رسول الله خديم خادم كان رئيف كما رونا ضعيف الحال لرونا الحال وهو وكير كما غالبا من درجة الله شوف إبراهيم آية جماعة النبائج كما يكاد عليك صلاة الله ثم سلامه فسئلي لبيه والركيب بصير صلاة الله نعمة الله تبدأ إليك يا رسول الله فإلي كبيه دق أيكي ننمو منا أيكي نبني مشوى لا إله إلا الله kashe Ibrahim warraqibu basiru gashi kuma mai kula da aikin shine Allah basiru mai gani har hanjiri ba abin da yake kuya ga barasa komai yana kallo ba abin da za Allah ya ce masa ya Rasulullah ka saba ki da aikin na bashi da kyau kuma gashi Allah ina sana kaina kai zaka shige mun gaba shi Ibrahim ya sai da ke shiga fada annabi sai ka nuna maka da kowa tukun sai ki to yanzu aka rike ka sallallahu alaihi wasallam Allah labarka addu'o'in Shehu Ibrahim لا كرفا من أسير موسى لا شاء عليك صلاة الله ثم سلامه فلا ذرني عند الجليل قصور ثلاثة على نعمة الله تبدأ إليك يا رسول الله فلا ذرني قصور كرك بري قصور يسامين عند الجليل أقول أمنجي جسالكي البركة وانا صلاة يا رسول الله كرك بري إنسام قصور إنسام توايا أقبان النبي أقبان الله شيخ براء ونودي ينا شيوا نكسو إن شاء الأمين تقلبنك آئس أعمالي كمالا فلا نكس na tawaya amma in manzon Allah ya ga dama zai sa baki a gun Allah duk tawayen ayyukan nasu kuma su juye su zama kamala sai zama babu tawaya da za a auna kuma alayka salatu Allah kuma salamuhu zaka Allah rahmatu Allah tabbata ga manzon Allah majihi mushiru li hubbil hashimi ni dai yabo da nake wa annabi ba wani abu yake nuni ba yana nuni ne zuwa ga ina son annabi kawai duk ba zan san ma'ana ba sai sai ka ba ka a'a ni kawai masoyin annabi zaka yabo na ga annabi yana isharar zuwa ga san da nake wa annabi alayhi salatu alaihi wa sallamu sadan Allah mun Allah tabbata ga manzon Allah garani wata hayani alayya amiru kankona soyayya ta da zafin zuciyar da nake cikin ran annabi amirun alayya sun zama sarki a kaina ba ni da iko sai da suke da ni alayhi salatu alaihi wa sallamu sadan Allah da ka wanda yake cewa sai Ibrahim ya taka san annabi akwai da hankalinsa san annabin ne ya riga ya mamaye shi Ibrahim bai ba da ikon da zai bari sai shi Ibrahim ne ya taka san annabi wannan ayyuka ne alayhi salatu wallahi kuma salamu satan Allah da amsa Allah tabbata ga manzon wa alin wa sahbin lil hudati buduru salatin ya tabbata ga iyalan gidan manzon Allah da sahabbansa lil hudati buduru wanda suke watanni ne na shari'a din ne neman shari'a ya kama ɗayan su manzon Allah ya ce ashabi kan nujum bi ayyihim ihtadaytum ihtadaytum su sahabbai na kamar taurari suke wanda duke koyi da shi ka shari'a alayhi wa ayyami ma qala khadimun khadimul ahl hashimi yazid satan Allah da aminta Allah ya tabbata ga manzon Allah da alayansa madal ayyamu tsawon kwanaki adadin kwanakin duniya subhanallah ni kwanan kwanan duniya sai to adadin kwanakin duniya duka Allah ya tsarafi adadin haka ga manzon Allah ma qala khadimun duk lokacin da mai hidima ya maimaita fadin khadimun da tsahar hashimi ya ajiru to a lokacin Allah kuma ya wannan salatu mun gode Allah alhamdulillah am kwana insha Allah sai Allah ya kai mu gobe Allah ji kanmu Allah ji iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da musulmi da ƴan uwanmu Allah ya samu ga duniya lafiya malamanmu Allah saka musu alheri iyayenmu Allah saka musu alheri ina zamu iya Allah iya mana abin da ya gare mu Allah ya mana maganin Allah ya mana arziki a rayuwa da barka Annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da muke tsana gurbin gidi Allah huwa abin da muke tsana Allah kare mu kasan mu Allah zo da lafiya Allah ba mu lafiya da zama lafiya da barka mu Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke nan suke da addu'a Allah ya san bukatun su dake dake Allah ya biya musu kuma Allah ya na bukatun barka Annabi sallallahu alaihi wasallam zaɓuɓɓukan nan da suke tafi Allah ta lafiya ƙare lafiya Allah zai da kasan mu lafiya Allah za a mana shugabanni na gartattu barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba su ikon adalci Allah ya riko da hannayensa Allah ya jagorance su barka annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ba su da iyawarsu Allah ya taimaka mana dan afan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malam da ƴan uwansa Allah ya saka musu alkhairi Allah ya sharike ta tsawar barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara musu lafiya mu kuma Allah ba mu iko koyar barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da mu akan tafarki na gari ranan yaran mu da suke tasowa Allah ya sa akan tafarki na gari mata yi masu shi Allah ba su lafiya wanda suke neman haihuwa Allah ba su masu albarka kowa da bukatun sa Allah ya biya masu barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha kai ta fatiha uku اللهم صل على سيدنا فاطمة وبارك الحسن رجل الله. فاطمة وبارك. اللهم صل على سيدنا فاطمة وبارك الحسن محمد وسلم. رب العباد غافر الذنوب وقادر التوب سلم التوب بطيب جئتك إلهي تائبا وسالما وحاضرا وائبا بمنزل مبارك تنزلني وانفع هنا جميعا نار نوم العشوى وقاسنني على فدارك الهموم واكثر مننا سلل لبعض منهم الاقدام لهم طريقها لين لهم من لين الحديد لمن أردت ورفع القيود نهار موت الفصل والأخاء ولد يا نشم على ناري يمنا وسعة وبلا زائدا سدى لأبادي وأبقى عاجدا وأنت تدري ما تدري والنهي فنعمنا من تركني أولا وآخرا يا آخرا يا أولا نال عن الأحباب كل خير وأعطاهم منك كل خير لا برهم تنافس بالفان إذ كل ما يرون هينا فاني أيرهم إذ لكم مصدقين متصدقين وسائلين دار عظيم باع النفوس ثم والأموال كالمؤمنين حظ الأحوال عجب يا رب ارجع يا رب فسلم فعلا ما تركت فلا تبلغ العبد تعالى بما مضى معك انت الذي ترزق من تشاء ولا تشاء كما تشاء ما شاء وأنت أكرم وأنت أرحم وأنت أجود وأنت أعلم أنت الغني القادر المريد ولا يكون غير نظر نظر ثم عادت إلى أنك العليم وتؤمن الكافي تكلم الآيات بآيات وترفع الأقوام في أزمان خر لي صابا فضلا وخر لي من كل شيء خيره وكل يا رب بالهادي وصاب الهادي وسد صابي كل شر هادي رب العالمين أعرف الأمين كل مطالبي بكل هذا لو بين مغيه وعجنا للإجابة يوصل عجنا لما تأولت أراني نلت كل مطالبي وإني كنت ما قد قمت هائبا لربي وكل ما قمت شكرت نعمه في ظاهر وباطن أسبقني بالغيب والمواطن جعل تقدري وذاك أعظم موهبة وهبها من يكرم لدى حوالي طيبة فلتطرد كل الشرور أبدا وسرمدا رب صليا على المختار وآله وصحبه الأخيار نعم الشفيع المصطفى ونعم هي الوسيلة وأجرت الغمة حسب المعين وحسب الواقي حسب القديم والله وحسب الباقي سبحانه يعبد ما يوتر وليس للعبد شهر مهجر فيهم تسعد إنني مظلوم ولدبه الخديم مسلوم نسير يا نسير يا نسير يا عدوي إنك القديم أرئيانا أنك المريد ولا يكون غير ما تريد أرى الأبيد كيف تقهر المريد وكيف تنزل له ما جاهد من العدوين وخذه إنه يعادي لا تبقي من آثاره عيادا وكذا وعدما العنادا همه نكالا وامترا عليه مطر سوء وهم لديه وسودني سؤلي وزدني خيري وحسرا مدرس المعين لمن تليل ملجأ وسندا إنا بني أمر دعوت الصمد أثار نصرا قليلا يكفي ولا الهدى والعبد هذا مكفي متين يا متين يا متين بك استجرت حيث ما أكون أجده بين أنبار الجريمة نبغى العين ولو قديمة لا علم لا مال ولا جاه ولا حول ولا قوة للعبد ولا وكيل يا وكيل يا وكيل الذي تدمر معكم كل الذي كلمت منك عبدني فإنما أخرت لم يعجل يا رب بالماهي لتمه عسرا ومولدك ربنا يمين مسلما على المتعال وعاله وصحبه الابرار يا رب بالصاد وبالصفات وكل ما في سائر الاعلام فكر قلوبنا على الايمان واجعلنا لعمل الانسان وانظر الينا وانصر النجيما أتي حقوقنا وأتي الدين وعلنا ذرية مباركة تكون بالله بلا مشاركة وجاز أني كل من قد آتنا إلي من رب الجزاء الآتنا للمصطفى الشفيع يوم المعشر خير ولا منصر به الكفر عليك الله ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وأمم عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وأمم عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وأمم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سرنا إليك والهادي لنا صراطك المستقيم لا إله إلا أنت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فينا فيكم